أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإيتكاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقباج وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام النص كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna nan akan ci gaba da maganan da'irori na waliyai waɗanda su ne magadan annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗi yana cewa al ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magadan annabawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر سوء النباوة على نبينا عليه الصلاة والسلام بسبروا الأمة قادا كديبا ko wasu matsabbai a'a sun barwa mabiyansu gadan ilimi ne duk wanda yi riko da ilimi to shi kenan ya yi riko da mafi gwabin gado na annabawa a jiya mun tsaya akan waɗanda suke su arba'in ɗin nan arrajabiyun to yau kuma za mu faɗi wani sahu na waliyai waɗanda suke su uku ne a duniya babu ƙari babu ragi yanayinsu yana kama da abdal wato waɗannan waliyai waɗanda suke su bakwai halayensu yana kama da juna amma kuma ba su bane wanda bai sani ba idan ya ga waɗancan ya ga waɗannan zai ɗauka ɗaya ne amma ba ɗaya bane waɗancan su bakwai ne waɗannan su uku ne su ana kiran su ilahiyuna rahmaniyun ayatu a cikin alqur'ani ita ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya
bismillahir rahmanir rahim وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم waɗannan su ake kira wato ilahiyun rahmaniyun su ne waɗanda shi abokar mijin yawa ke ambatansu minhum ilahiyun rahmaniyun ثلاثة للبدلاء يشبهون في بعض الأحوال وليسوا بهم أحبب بهم أكرم بأوساتهم daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka muna sharan fage ne domin a san sahu sahu sahu har mu zo magana kan shugaban su baki ɗaya. a cikin da'irar waliyai akwai waɗansu waliyai su goma sha takwas waɗannan waliyai a kowane zamani akwai su ba su ƙaruwa ba su raguwa idan Allah ta'ala ya karɓi ran guda ɗaya daga ciki to Allah tabaraka ta'ala zai cike gurbin su da wani daga cikin al'umman musulmi bayan Allah waɗannan waliyai wato su ake kira az-zahiruna bi amrillahi an amrillah su waɗannan waliyai ayatu a cikin alqur'ani ayoyi biyu ne aya ta farko shine qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun aya ta biyu ثم إني دعوتهم جهارا بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ولن وليي الظاهرون بأمر الله عن أمر الله Abu Madiyan al-Maghribi yana cikin su ko kuma Abu Madiyan al-Gausu yana daga cikin waɗannan waliyai har yana ga wa sahabbansa su waɗannan waliyai duk mabiyin su za su ce ya bayyanar da baiwar da Allah ya masa su ba sa boye komai duk abin da Allah ya ba su na baiwa suna bayyanarwa suna kiyaye saban Allah matakar kiyayewa sannan duk wani abu da ka sani wanda yake zai iya zabarar da wani irin su akan yaba Allah to za su bayyanar da shi ko da mutane za su ce da'awa ne ko su ce ko su faɗi duk abin da za su faɗa su ba su damu ba yana ga almajiran sa yana ce musu azhiru lin-nasi ma indakum min al-muwafaqati kama yazharuna bil mukhalafati wa azhiru ma a'dakum Allah min ni'amihi az-zahirati yani kharqul awaid wal batinati yani al-ma'arif ar-rabbaniyah fa inna Allah ta'ala yaqul wa amma bi ni'mati rabbika فحدث ويقول عليه الصلاة والسلام التحدث بالنعمة شكر أو التحدث بالنعم شكر abin da ke ja musu yace kun ga mutane ba sa jin kunyar Allah sai ka ga mutum yana neman mata kuma yana yawo da macen kowa yana gani mutum yana shan giya yana yawo da kwalbar giyan kowa yana gani yana shan sigari wiwi duka yana yawo da su kowa yana gani yana yawo cibiyarsa a waje kowa yana gani yana yawo cinyoyinsa a waje kowa yana gani yana yawo da sarka a wuyarsa kowa yana gani ya tara gashi ya sa dan kunna kowa yana gani yace to kuma ku dinga yin rawani ku shiga ko ina kowa yana gani sunnan manzo Allah ne ku dinga rike tarbunku ku shiga ko ina kowa yana gani in kuna da hali jin ranar juma'a ku nemi alkabba ku dinga sawa kowa yana gani saboda haka duk abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kuma ku dinga bayyanar da shi haka nan Allah ya muku baiwar wani abu na kharqul awaid kamar karamomi wanda yake na zahiri to ku bayyanar kowa ya gani in kuma Allah ya ba ku ilimi na hakika na ma'arifa shi ma daidai inda za a iya dauka to ku bayyanar da shi dalili Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fahaddis din ni'imar da Allah tabaraka taala ya maka baiwa da ita ka zantar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zantar da ni'imar ubangiji godiya to irin waɗannan shine da yawa kowane jagora yana da yanayin yadda yake tarbiyyantar da almajiransa wanda bai sani ba sai ya shiga zagin su dawa suke kaza suke in har sun tabbata akan wannan abin da Allah ya dora su wallahi ba su san kana yi ba in dai har abin da suke din tabbatattu ne akai to su ba su san ma wani mai inkari ba saboda manzo Allah suke dubawa a cikin lamarin su shine a sha bakar mijin yawa yake faɗi a cikin haƙƙin su yake cewa wa zahiruna minhum samaniya ashara nafsan bil umuri wafiya an amrihi bi amrihi karkamu wa bi adahu quqihi qaddamu to bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani ba su karuwa ba su raguwa da ɗaya ya rasu Allah tabaraka taala zai cike gurbinsa da wani daga cikin al'ummar musulmi su waɗannan waliyai su goma sha biyu ne adadin burjin falaki goma sha biyu su waɗannan waliyai kowanne ɗaya daga cikinsu ana kiransa naqibu gaba ɗayan su kuma ana kiransa nuqaba'u nuqaba'u guda goma sha biyu ne kowane ɗaya daga cikin su Allah ya bashi cikakken ilimi na asirin da ya kunshi a cikin wato burjin kowane falak a cikin falakokin nan guda goma sha biyu sai mu sha bakar mijin yawa yana musu kirari yana cewa wan nuqaba'u minhum musna ashara addal buruj faid birrihim jara wan nuqaba'u منه مثنى عشرة أدى البروج فيد برهم جرى حقيقة الله تبارك وتعالى يا تتر دكين إلمومي شريعة باكي دا يا سكا cikin zuciyoyin waɗannan waliyai su goma sha biyu masu suna annuqaba'u sun fi dukkan malaman duniya baki ɗaya sanin irin yaudarar zuciya da makircinta da kaidinta ba wanda ya san labarin zuciya kamar su babu wanda ya san makircin zuciya kamar su saboda tsananin sanin sharrin zuciya fiye da ta kai Allah yana yaye musu hijabi suna ganin shedan kurukuru duk inda ɗaya daga cikin su yake in shedan ya zo ba zai tsaya ba zai ma zai bar wurin dan ya san ya gan shi ya san ya gan shi Allah tabaraka ta'ala ya yaye musu hijabi suna ganin shedan a fili sannan kuma sun san shedan fiye da yadda ya san kanshi shi yasa ma yake tsoron so da sanin da suka mai shi bai kansa haka ba sun san shi sarai so da haka a ilimi sun kai wani irin matsayi matsayin da ba wai karanta littafi ba ko karanta rubutun da wani marubuci ya rubuta da wani mahaluki zai taka ƙasa ya tafi ya wuce in ɗaya daga cikin nukaba'u ya zo ya ga sawunsa in ya ɗiba zai iya ce maka wannan shaƙi ne ko wannan sa'idi ne. Sai Usman ɗan fodiyo Allah ya ƙara mar yadda yana faɗa yake cewa ya kai matsayin da idan bawa ya zo wurinsa yana iya fahimtar ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne. Kuma idan bawa ya zo wurinsa ya masa magana yana iya gane maganan nan gaskiya ce ko ƙarya ne. Aka ce masa ya aka kake ganewa. Ya ce idan mutum ya yi min magana ina jin wani ƙamshi yana fitowa daga bakinsa. Wani hayaƙi ne ƙamshi yana fitowa daga bakinsa. idan kuma maganar da yake min ƙarya ne ina ganin wani hayaki ne wari yana fitowa daga bakinsa sannan idan mutum dan aljanna ne ko da baki ne idan ya zo gabana sai in ga yana haske Allah zai haskaka shi da haske irin na yan aljanna idan dan wuta ne ko da fari ne sai in ga yayi baki irin kamar an kona shi saboda wannan duka zalika fadlullahi yutihi man yasha kada wani ya ji cikin musulmi ya ce wai zai musu wannan wannan Allah ne ke bayarwa kuma idan mutum ya gyara zuciyarsa ya iya samu waɗannan waliyai da suke iya ganin sawun bawa su iya gane wannan sawun mutumin kirki ne ko ko wannan sawun mutumin banza ne wannan sawun mai arziki ne ko ko wannan sawun matsiyaci ne ba wai su waliyan ba an yi waɗansu malamai ma masanin sawu kai akwai malaman da sun san tafi in suka kama tafin hannun mutum da sun karanta za su iya ba shi labarin malamai ne ko ba waliyai ba akwai turawa ma da suke da wannan kai akwai wasu malamai da aka yi a misra waɗanda idan ka taka dutse ba ƙasa ba to idan suka zo suka lura da daidai sawun suka gama bincike bincikensu in aka tara mutane sun kai ɗari za su nuna mai sawun a ciki ba za su ya za taka wurin ba a'a kallo kawai za su za su zaƙulo su ce wancan ne to ballantana kuma waliyai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su ya musu baiwa jama'an musulmi mu daina yawan ƙaryata baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala yi wa bayinsa zababbu to sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su takwas ne a duniya a kowane zamani su takwas ne babu ƙari babu rage sai dai idan ɗaya ya rasu Allah ya cike gurbinsa da wani cikin musulmi waɗannan waliyai su takwas ana kiransu annujaba'u maulam shi abakar mijin yau Allah ya ƙara mar yadda yana yaban su yake cewa wannujaba'u minhum samaniya ahwaluhum zakat bi khairin wahiya wannujaba'u minhum samaniya ahwaluhum zakat da khairin waziya waɗannan waliyai babu wanda ya san irin halinsu irin jazabarsu irin iliminsu sai wanda yake samansu amma ba wanda yake ba da labarinsu sai dai wanda yake samansu kawai wanda ya fi su shi ya san su amma duk wanda yake ƙasansu bai isa ya san su ba bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani su bakwai ne ba su ƙaruwa ba su raguwa sai dai idan ɗaya ya rasu a cikinsu Allah tabaraka wataala ya cike gurbin sa da wanda da cikin bayinsa su waɗannan waliyai ana kiransu al-abdal sune al-abdalu kowane badalu daga cikin su akwai annabin da ya gada na farko wanda shine babban su ya gaji annabi Ibrahim Khalilur Rahman ala nabiyina alayhi salatu wassalam na biyu ya gaji annabi Musa kalimullahi alayhi salam na uku ya gaji annabi harun alaihi salam na hudu shine magajin annabi idris alaihi salam na biyar shine magajin annabi yusuf alaihi salam na shida shine magajin annabi isa alaihi salam na bakwai shine magajin annabi adamu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam me yasa ake kiran waɗannan waliyan abdalu saboda wato suna iya khalifantar da wani rauhani da surarsu ana taro su tura shi je ko ba su bane kuma sukan yi rashin lafiya lokacin aikin hajji sai su tura rauhani ya je da sifar su yi musu aiki kuma aikin nasu waɗannan abdal suna da ban al'ajabi kuma suna da ban tsoro kwarai kwarai da gaske za a iya a gayyaci taro ba za su samu daman zuwa ba sai su tura shi ko kuma ya zama suna so su bar gari ba sa so a san ba sa nan sai su wakilta wani rauhani ne ba su bane amma duk wanda ya ganshi zai ɗauka su ne hatta ƴaƴansu hatta abokansu kuma duk inda suka saba zuwa su zauna sai su je su zauna sai dai kawai in kana da lura kana da hankali zaka ga sun zama masu karancin magana a lokaci duk ruhanin da ya gaji kujerar wani badalu daga cikin abdalu to in yana wurin zaka ga bai magana da yawa saboda ba shi bane an wakilta shi kuma zaka ga ya faye yawan zikiri ko ya ta karatun alkur'ani duk yadda wasu za su yi tafiyar da shi balle su fahimci wani abu ba za a ba su wannan kofar ba zai ta salloli ko ya ta zikiri ko ya ta yin wasu ba kawai dai abin da ake so a dinga ganin zatin sa ana dauka wancan ne amma ba za a yi ta mu'amala da shi yadda ake yi da wancan ba to su abdalu kenan sannan akwai waɗansu waliyai su kuma ba abdalu bane amma Allah yana yi musu haka akwai deba a cikin al'umman musulmi waɗanda Allah ya yi musu haka ba za su san ya yi musu ba sai ranar alkiyama wallahi billahi alazim akwai mutane masu tsarkin zuciyar da suna so su je aikin hajji ba su je ba Allah ya sa wani ruhani ya yi musu amma ba su san an yi musu ba to duk mutumin da sai dai Allah ya masa amma shi ba zai iya sarrafawa yi da kansa ba to ba badalu bane amma wanda zai iya janyo ruhani ya sa shi ya masa wani abu ya wakilta shi ya tafi wuri da surar shi to wannan badalu ne mafi yawanci idan ka ga mutum bai je maka ba kuma ka je can ka haɗu da shi kuma ka da ka nemi labari aka ce bai je kuma ka je a mai shi eh kwarai kuwa ai ma har aka yi kaza to badalu ne mutumin amma idan ka je ka ganshi a can kada ka ce wani ma yace wallahi ban je ba me ka bada ni ka ce a'a kai ne bai je to ka tsale shi Allah ne ya sa ruhani ya mai shi bisa ne to su kenan su kuma waɗannan haka suke saboda duk mutumin da ruhani zai je yayi wani aiki da sunan shi da sifar shi da zatin sa kuma yana sane to badalu ne amma wanda ruhani zai je wani abu da sifar shi amma bai sani ba to ba badalu ba sannan a cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗansu su kuma su hudu waɗannan su hudu su ma a kowane zamani suna nan ba su raguwa ba su ƙaruwa sai dai in ɗaya ya rasu Allah cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa muminai waɗannan waliyai guda hudu wato ana kiransu al'autadu su ne za ka shi abokar mutum yawa yana faɗi wa minhumul autadu fi kulli zaman arba'atun hazu maqamal ihsan wa minhumul autadu fi kulli zaman arba'atu hazu maqamal ihsan su waɗannan waliyai su hudu ne Allah ya aje su a sasanni kusurwa hudu na duniya daya Allah ya aje shi a gabas daya Allah ya aje shi a yamma daya kuma Allah ya aje shi a kudu daya kuma Allah ya aje shi a arewa wanda Allah ya aje a gabas shine babba ana kiransa Abdul Hayy duk gabashin duniya babu wali babba kamar shi sannan duk bala'in da zai taso gabashin duniya da addu'arsa ne bala'in zai sauka sannan kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aje a yamma shi kuma ana kiransa Abdul Alim shi Abdul Alim wato duk yammacin duniya kaf ba wali ne nauyin shi shine wanda in bala'i ya taso a yamma addu'arsa kawai ake sauraro amma kuma addu'o'insu da izini suke yi da izini suke yi yasa zaka ga abubuwa zai iya tasowa in ba a yi izinin su addu'a ba ba za su yi ba kuma izinin yana zuwa ne daga shi shugabansu gaba ɗaya. To sannan na uku wanda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye shi a kudancin duniya shi sunansa Abdul Qadir shi kuma wannan duk kudu babu wali mai nauyinsa shine wanda in bala'i ya taso zai kifar da kudancin duniya addu'arsa ake duba sai a karba sai a kyale mutanen kudu sannan bangaren arewacin duniya akwai wali na hudu wanda shi ana kiransa Abdul Murid Abdul Murid shi wannan abdulmurid duk arewacin duniya babu wali mai nauyin shi idan bala'i ya taso mutanen arewacin duniya to addu'arsa ake duba a kan saurare su addu'arsa shi kadai ta fi addu'ar dukkan mutanen arewa baki da shi kadai in ya faɗa za a yi saboda Allah ya faɗa ya yi shi ma in ya gaya wa Allah Allah zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأودينه وإن سألني لأودينه ولئن استعاذ بي لأؤيذنه بخاري يرويته saboda haka su waɗannan bayan Allah sun ba Allah kuma Allah ya yarda da su idan suka roƙi Allah Allah yana amsawa to su waɗannan waliyai al'autadu wato ayansu a cikin alƙur'ani ita ce wal jibala autada ayi suke na alƙur'ani to bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai ana kiransu a kadabu su a kadabu din nan akwai ƙwaya ɗaya kudubi ne akwai ƙwaya biyu kudubai ne akwai ƙwaya hudu kudubai ne akwai guda bakwai kudubai ne akwai guda goma sha biyu kudubai ne akwai guda arba'in kudubai ne to daga za ka dinga ce wani kudubi wani kudubi wani kudubi wani kudubi yanzu ko su autadin nan da muka yi magana kudubai ne za ka yi kiransu kudubai to amma kudubi hakikatan guda ɗaya ne kudubi babba guda ɗaya ne su waɗannan kudubai su ne jami'ai waɗanda suka tattaro halayen waliyai da makamansu tun daga tushe wasu daga tushe wasu kuma da na'ibanci akwai wanda shi ba wai ya fara kudbaniyan bane daga tushenta a kudubin ne ya rasu sai ya hau sai karasa masa aikin kamar Jalaluddin al-Muhalli da Jalaluddin Suyuti Jalaluddin al-Muhalli shi fara tafsirin Jalalain da ya rasu Jalaluddin Suyuti ya kammala shi to haka su ma kuduban haka suke amma wato kowane gida akwai kudubi kowane gida akwai kudubi sai kowane daki akwai kudubi kowane gida yana da kudubi kowane layi yana da kudubi kowane anguwa yana da kudubi kowane gari yana da kudubi kowace ƙasa tana da kudubi sannan kuma duniya tana da kudubi to irin wannan kuduban wanda za a ce maka wannan kudubi ne duk duniya za ka dauko kudubin kowane daki da kudubin kowane gida da kudubin kowane layi da kudubin kowace anguwa da na kowane gari da na kowace ƙasa to wancan na duniya shine shugaban su duka shine shugaban su duka to wannan shi zaka sai a ce ai gausi to irin irin su wanda suka rike duniyar ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin wanda su a zamani duk bayan shekara ɗari ake samu don ka tara su duka shehu tijani shine kudubin su kuma sai ka tara su dukkan su tukuna to sannan shi kuma sai zama shine kudubin duk da'irar waliyai a kowace bataliya ta wilaya to wanda ya zama a cikin wannan bataliya shine babba to shine kudubin wannan bataliya saboda haka idan matsayi ya kai karshe a kowane sahu to mai matsayin na karshe shine kudubin kamar janar janar a cikin sojoji ai kudubi ne ko to haka yake saboda kurbaniya ita ce ƙarshen makaman waliyai shi yasa shehu mushi abakar mijin yau Allah ya ƙara mara yadda yake cewa fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu wato suna ne da ake ba kowace jama'a tana da suna da take ba wanda ya kai ƙarshen martaba kamar sojoji wanda ya kai ƙarshen martaba zaka ji suna kai general police kuma sai a ce IG custom a ce controller haka immigration su ma controller to su ma waliye in mutum ya kai karshen martaba sai a ce kudubi shine misalin shi saboda haka kuduban guda hudu ne akwai kudubul mali akwai kudubul ilimi akwai kudubul hali akwai kudubul makami to haka yake sai dai kudubai waɗanda su ahlullahi wato suka bayyanar a yaransu wannan suna idan an yi idlakinsa to yana komawa ne zuwa wurin gausi to duk inda gausi yake su kuduban suna kewaye da shi suna kewaya shi shi ake kira sayyidul jama'a kudubai baki daya suna karkashin sa ne yasa Sheikh Mushi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu zaka je na fadi fa inda hishal aqdabu yawman limashrabin aquduhum lisawi bishtidadir wa'i inda hishal aqdabu yawman limashrabin أقدهم لسهوي باشتداد روائي فإن داهش الأقطاب يوما لمشرب أقدهم لسهوي باشتداد روائي فإن داهش الأقطاب يوما لمشرب عقدهم يساوي باشتداد هوائي فأجياب من ساوي المهبة ساقيا فلا سكر يلهي بل أدين سقائي بيمن أبي الهاشمي الذي متى فنفخ في قلبي السفناديائي أفاد إلي منه حقا وإنه أفاد لغير فيوديه بائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ظهورين دائين عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ظهورين دائين haka kadrihi yan gidari lazim to haka yake sannan a cikin da'irar waliyai akwai waɗansu kuma kowane zamani su biyu ne ba rage ba ƙari sai dai idan ɗaya ya rasu a cike gurbinsa da wani daga cikin bayan Allah waɗannan waliyai guda biyu ana kiransu a'immatu sufatu al-a'immatu sufatu ko kuma al-imamani al-imamanin nan su ne kamar waziran gausi ɗaya yana daman gausi ɗaya yana hagunsa wanda yake daman gausi ana kiransa abdul rabbi wanda yake hagunsa ana kiransa abdul maliki shi kuma gausi da yake tsakiya ana kiransa abdullahi shi yasa zaka ji maulamu shi ibrahim kaula radiyallahu anhu yana yawan faɗin baitika zaka ji yana kiransa kansa da abdullahi akwai inda zaka ji yana cewa wa inni abdullahi atlu kitabahu wa jamba rasulillahi da hari uqarrizu وإن رجال الله دانوا لطاعتي ولي برسول الله درء مغلظ yana cewa ku sani cewa ni bawan Allah ne ina karanta littafin Allah sannan sasannin ma'aikin Allah matakar zamani nake yabo ku sani dukkan waliyan nan da aka faɗi rijalu alamil anfasi rijalu aini takini waz zawaid rijalu tatil asfali rijalu ma'i rijalu gaibi danu li da'ati sun sun kuya suna yin min biyayya umarni na kawai suke nema sannan wali ga rasulillahi dar'un mugallazu kuma ina da wani irin silke wanda aka saka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun kaurarawa saka waɗannan waliyai guda biyu al-imamani sune a matsayin waziran gausi Allah ya ƙara musu yadda daya Allah tabaraka taala ya ce banci kashafinsa da alamin malakuti dayan kuma na hagu kenan Allah ta'ala ya ce banci kashafinsa da alamin shahadati waɗannan guda biyun su suke khalifantar gausi idan aka ce ya tawafa waɗannan waliyai guda biyu al'imamani su ne za ka ji shi abokar mijin yawa yana magana yana cewa wa minhumu a'immatu sufatu faqad tazakkat lahum sifatu wa minhumu a'immatu sufatu faqad tazakkat lahum sifatu to daga nan ne ƙarshen masu adadi wannan duk bayanan nan da muka yi muku mun muku bayani ne akan waliyai masu adadi ƙwaya biyu ƙwaya ɗaya ƙwaya uku ƙwaya hudu ƙwaya bakwai arba'in ɗari uku to amma Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu su kuma su ba su da adadi ana iya samun su a cikin ko'ina ana samun maza da yawa ciki ana samun mata da yawa a ciki ana samun dattijai ana samun samari ana samun yara ƙanana a ciki har mahaukata ana samu ga mutum mahaukaci amma kuma yana ciki ana samun almajirai da yawa za ka iske almajiri a bakin hanya yana miƙo hannu yana allazi wahidin jira ake ka miƙa mai a gafarta ma zunubanka za ka ga almajiri yana yawo tsirara jira ake ka sitirta shi shikenan kai kuma a sitirta ka ranar alkiyama to akwai su da yawa ga sunan kala kala shehu mushi abakar mijin yawa Allah ya kara mar yadda ya kawo su yana cewa summatal auliya ala anwa'i بالكل منهم صحة انتفاء فمنهم من نبقه أما الورى لكونه النائب عن خير الورى صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب صافت أما وليا دمك أنبتا أبايا ودنا وليي suna kan kadamin annabawa ne waɗansu suna kan kadamin manzannin Allah dan tun kafin mu fara bayani mun faɗi cewa akwai waliyai magadan annabawa sannan akwai waliyai magadan manzanni sannan akwai waliyai magadan ulul azmi sannan akwai wali guda ɗaya magajin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وأولياء أمة خير الجلة كانوا على أقدام رسل خلتي والعلماء قاموا مقام الأنبياء وفي الحديث صح ذاك راجيا وما بهم فدا تجل الأنبياء إليه منتهى ترقي الأولياء ثم تلوا لي على أنوائي بالكل منهم فهة كفائي فمنهم من نطه عما الورى لكونه النائب عن خير الورى صلى عليه ربنا ما فادتي أسراره على قلوب صافتي كشيخنا آماد ختم الأولياء والجيل المؤتلف الأصفياء ومنهم من ربنا بعد الورى خف بنفئه وبعد بالقرى ومنهم من نفه من قرأ خليفه أو هزبه قد طرأ ومنهم من بالصلاة خلفه ينطأ كاسفا فلاب عرفه ومنهم من بترابه نفاه لمن يكون دفنه فيه وقاء ومنهم النافئ في من نظر إليه والعفو كذا متى قرى ومنهم من أهله بهم كفى أو صعبه أو خادم له فداع ومنهم من خص قطرا أو بلد في نبئه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفسه مقصور في نفسه ومنهم المشهور قد أمصيته البرار والقرى كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المغمور والمستور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بباشر وبادن منه سرى سر إلهه به فاقتتما ما ميزوه بينهم من الأمى ومن بسوقهم له التردد بهمل أثقالهم يسدد ومن به في الأمراء تغالؤ في حمل كلهم فلا يغالط ومن يرى بقارئ الطريق يمد أيديه إلى الفريق لفوزهم على يديه سعدا بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة الأباله ولم يزل مراده بباله ومنهم مقادئ البراري أو شاهق جزائر البهاري ومنهم الهاميل أثقل الورى مع أنه بالكسب كسف الترى ومنهم ومنهم ومنهم وفر هذا جامد فيقتم فلتعتقد في الكل كي تنتفئا لا تنتقد لا تنكرا فتقلأ فلتعتقد في الكل كي تنتزئا لا تنتقد لا تنكرا فتقلأ alhamdulillah Allah ya kara musu yadda shi abubakar mijin yawa Allah ya kara mar yadda ya ce wa auliya ummati khairil jillati kanu ala aqdami rusulin khalati wai waliyai na al'ummar fiyayyen manya-manyan shugabannin jagororin manzannin Allah sun kasance a bisa diga-digan manzannin da suka gabata wato waliyan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama magada ne na manzannin Allah tabaraka ta'ala waɗanda suka shuɗe yace wal ulama qamu maqamal anbiya su malamai suna tsaye ne akan matsayin annabawa wato ma'ana malaman al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam magadan annabawan da suka gabata ne yace wa fil hadisi sahhaza kurrabiya wai waza kaga wannan zance sahha ya inganta fil hadisi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun rajiya kai ka zama mai yadda da wannan jawabi wato kamar yadda muka yi bayani ne tun a baya cewa su faqihai na malaman al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne magadan annabawan Allah ala nabiyina alaihi salatu wasallam su kuma sufaye na malaman al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne magadan manzannin Allah ala nabiyina alaihi salatu wasallam har muka faɗi wato tafaduli na annabawa alaihi salam ubangiji tabaraka ta'ala yana hadi wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa atayna dauda zabura su annabawa kenan annabawa waɗansu sun fi wasu Allah ya fifita wasu akan wasu a ciki sun fifita manzanni sun fi annabawa sai ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd to anan ne malamai suka kasa waliyai gida biyu kamar yadda Allah ya kasa annabawa gida biyu akwai annaba akwai manzanni to su ma waliyai akwai as-sabiquna al-muqarrabuna sune sufaye akwai ashabul yamini sune fakihai hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yayi bayani akan wannan kuma ya faɗi aikin kowa a cikin su ya sifanta ashabul yamini cewa su sune al-mutaqarribuna ila Allah bi ada'il fara'id kamar sallah azumi zakka haji yace Allah tabaaraka ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su waɗannan ashabul yamini sune masu kusantar Allah tabaraka ta'ala ta hanyar ba da farillai kamar sallah azumi zakka haji sannan yace Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda yi gaba da walina hakika ina masa izini ya shirya yaki da ni ya shirya zani yaki da shi to sai yace babu wani bawana da zai kusance ni da wani abu da na fi so kamar ya ba da abin da na farlanta a kansa bawana bai kusance ni ba da wani abu mafi soyuwa gare ni kamar ya aikata abin da na dora masa wajibi a kansa shine farilla to waɗannan su ake kira almutaqarribuna bil fara'id dunan nawafil sune masu kusantar Allah tabaraka ta'ala ta hanyar ba da farillai amma su ba su damu da nafilfili ba kuma duk abin da Allah ya wajabta a kansu suna yi amma abin da bai zama dole ba a kansu su ba ruwan su da shi kuma ba sa inkarin me yi suna barin abin da Allah ta'ala ya haramta a kansu amma ba sa dora wa kansu aikata mandubatu da kuma ba su kamewa daga barin fudulul mubahat waɗannan su ake kira ahlul kidmat su duk abin da yake haramun ba za su ci ba amma makaruhi za su iya dan taba shi sannan duk abin da aka ce farilla ba za su yi wasa da shi ba amma duk abin da aka ce nafila sai kaga suna sakaci da shi ba su damu da yi ba amma dai maganan farilla babu sauki suna kula da shi sannan maganan haramun kwata kwata babu wansu da shi to waɗannan su ake kira ashabul yamini kuma su ake kira ahlul kidmati to amma su waɗancan as-sabiquna al-muqarrabuna ja'alana Allahu minhum wato su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su waɗannan su ne waɗanda suke kusantar Allah tabaraka wa ta'ala da nafulfuli bayan sun aikata farali sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji sannan sai kuma suka zo sai suna yin lazimi suna yin wazifa suna yin zikirin juma'a sannan kuma sun bar muharramatu kwata-kwata sannan suka dawo makaruhatun shi ma sai suka bashi to da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya so su cikakken so sai ya ce la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wannan shine asalin karama da ake ji waliye suna da karama karama ba wani abu ne karama shine Allah tabaraka taala ya so bawa ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama kamawarsa ya zama takawarsa ya zama tabawarsa shikenan karama ta zo amma ba wani abu ne kamar wani siddabaru ko wani abu ne na asiri ko wani kulumboto a'a bawa ya zama na Allah tsantsa ya zama in zai yi sai Allah ya yi da ya nufi abu sai Allah ya aikata abu in zai gano sai Allah ya gano mai in zai jiyo sai Allah ya jiyo mai in zai faɗa sai Allah ya faɗa mai to shikenan sai a ce karama to wanda bai sani kuma sai ta zagi ayi kaza kaza alhali abun ba na bawon bane na Allah ne tabaraka ta'ala yiwa bawon baiwa da shi waɗannan su ake kira ahlul mahabbat su faqihai ana kiransu ahlul kidmati su kuma sufaye ana kiransu ahlul mahabbati ibnu ada'illah sakandari Allah ya kara mar yadda yana faɗi cikin hikmul adaiya yana cewa qaumun aqamahumul haqqu likidmatihi wa qaumun iktasahum bi mahabbatihi akwai waɗansu zababbin jama'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da su domin hidimarsa su ne fuqaha'u sannan akwai waɗansu zababbin jama'a da Allah ta'ala ya zabe su domin soyayyarsa su ne as-sufiyya su ne as-sufiyya saboda haka ne bayan Allah suka ce alwilayatu ala qismayn wilayatun amma wa wilayatun khassa walittaka ta kasu gida biyu ne akwai walittaka gama gari akwai walittaka keɓantacciya walittaka gama gari ita ce al'imanu wa taqwa walittaka keɓantacciya ita ce alfana'u wal baqa'u amma idan ka hada su gaba daya inna akramakum indallahi attaqakum in awliya'uhu illa almuttaqun akan wannan ne sai di Abu Aliyul Jawzajani yake cewa alwaliyul khassu wal fani an halihi albaqi fi mushahadati rabbih in kana so ka ga wali fiyo wali tsantsa ba ni to shine wanda yake kararre daga barin halinsa wanzaje cikin mushahadar ubangijinsa wannan shine wali tsantsan wali amma wali ne mix shine munini taqi wali ke bantacce shine wanda ya kare daga barin ganin halinsa da ya kare daga barin gani shine mutumin kirki ne shi malami ne shi kaza ne shi kaza ne ubangijinsa kawai yake duba wannan shine wali ke bantacce amma wancan ya iya ganin shi munini ne ya iya ganin shi ne tsoron Allah ne har ma ya iya zagin wasu ya ce wani ba sa tsoron Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu yo in ba dan mu ma ruwan san ma ya sauka ne to amma shi wanda ya kai wannan wurin bai ganin wannan Ibrahim dan Adham Allah ya kara mar yadda yana ga wani mutum yake tambaya sa wai yake ce masa aturidu an takuna waliyan min awliya illahi ta'ala zo yaro zo samari zo bawan Allah zo in tambaye ka shin ko kana so ka zama wali daga cikin waliyan Allah ta'ala sai ko wannan saurayi yake masa na'am kwarai ko akar makallahu ina so ina so sai yake masa to shikenan bari ka ji sharadi la targab fi shay'in min ad-dunya wal akhirah وفرق نفسك لله تعالى وأقبل بوجهك عليه فإذا اتصبت بهذه الصفة صرت وليا in kana so ka zama wali to kar kai kwadayin komai kar kai kwadayi a cikin komai na duniya ko na lahira kar kai kwadayin a baka wani abu a duniya kar kai kwadayin wani abu a lahira ka karkade zuciyarka daga barin wanda ba Allah ba duk abin da ba Allah ba ka cire shi a zuciyarka ka fuskanci Allah da baki ɗayanka idan ka sumantu da wannan sifa to ka sani ka zama wali saboda ka ƴan uwa musulmi mu sani ma'anan walittaka in ka jance alwilayatu wato soyayya wali masoyi alwilayatu kishiyar adawatu ne asalin walittaka shine alhubbu wal qurbu alwilayatu ma'anar shi kenan soyayyar Allah da kusanci da Allah asalin kiyayyar Allah albughdu wal bu'du in Allah nisata da Allah wali an tsago shi ne daga wila'i wato ma'ana alqurbu duk inda ka zance wali ana nufin makusancin Allah shine wali masoyin Allah makusancin Allah an ambaci wali da suna wali saboda muwalatin sa ne ga da'ar Allah ya jubunci biyayya ga Allah shine ake kiransa wali wato ma'anan wali shine wanda Allah ya datar da shi domin biyayya gare shi domin biyayya ga Allah dace ne ko mun soyayyar ka bi shi in bai datar da kai ba ba za ka bi shi ba to su waliyai Allah ya datar da su su bi shi a cikin abin da yake so ya yarda da shi kuma ya datar da su a cikin kin abin da baya so kuma ya hana sai dai waliyan nan guda biyu shi wali magajin annabawa ana kiransa wali shari'ati shi kuma wali magajin manzanni ana kiransa wali da haƙiƙati wali na farko shine wanda ya jibinci biyayya ga Allah tabaraka taala yana ta kokarin gyara zuciyarsa yana ta himma yana ta yana ta aiki yana ta aiki yana ta aiki to shine wali shari'ati wali haqiqati shi kuma na biyu shine wanda Allah ne da kansa ya jibince shi wannan shine yake ta azumi yake ta kokari yake ta zikirori dan ya gyaru shi kuma wanda haka kawai Allah ya gyara shi haka kawai Allah ya ga dama ya zabe shi ya gyara shi ya tsarkake shi ya saka shi a cikin bayinsa shine wannan jawabi da shi Abubakar mijin yau Allah ya kara masa yadda yake mana wal ulama uqamu maqamal anbiya wa fil hadith sahha kun rabiya wa ma bihi ibtida tajalli al anbiya ilayhi muntaha tarakki al awliya amma karka ji muna ta faɗin wannan fa kace da annaba da waliyai ɗaya ne yace a'a yace daga inda tajallin annaba ya fara to nan ne ƙarshen tajallin waliyai tarakin su ya kare daga inda annaba suka fara a nan ƙarshen fahimtar waliye ta ƙare su summatal awliya ala anwa'i bil kulli minhum sihatun tifai waliyai sun kasu nau'i ne daban-daban daban akwai masu hakuri akwai masu zafi akwai mawadata akwai talakawa akwai waɗanda suke yadda ka san sarakuna haka suke akwai ƙarfafa akwai raunana akwai masu aure akwai marasa aure saboda haka kowanne daga cikin su ka kudurce tasdiki a kansa domin ka samu ingantaccen amfani فمنهم من نفعه أما الورى لكونه النائب عن خير الورى أشن وليي أكوي وند أمفانين سياغمي تالكي باكي إيا سبور شيني نائب بيين تالكي صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب سافت الله تبارك وتعالى يقارب إلى أجريشي متكر أسرارا سسون قرارو أبسا زوتيوي أركاكا كشيخنا أحمد ختم الأولياء والجيل المؤتلي fil asiya misalin waliyai waɗanda amfanin su ya gane halitta gaba ɗaya shine kamar shehin mu Ahmad cikamakin waliyan Allah wanda a kansa ne zamu jawabi saboda watan haihuwarsa ne wannan wata watan safar mun yi shimfiɗa ne da bayani akan waliyai domin a san irin matsayin Shehu Tijani da irin martabarsa da kuma irin makaman da Allah tabaraka ta'ala ya bashi da kuma irin bataliya da take karkashin sa ko take bayan sa waljeli da kuma sida al-qadir al-jailani al-mu'tali wanda ke madaukaki fil asli a cikin tsarkakan bayi wa minhum daga cikin waliyan Allah man rabbuna ba'd al-wara khassa bi nafsihi wa ba'd bil qura a cikin waliyai akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci amfanin su a birni ne akwai kuma waɗanda Allah ta'ala ya keɓance su da su amfanar da mutanen ƙauye akwai waliyin da shi gaba ɗaya amfanin sa a birni ya ƙare akwai wanda shi kuma amfanin sa a ƙauye ya ƙare a cikin waliye akwai wanda Allah ya keɓance waɗansu ne za su amfana da shi wasu ba za su amfana da shi ba sannan a cikin waliye akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance shi da duk sanda ya yi rubutu ya yi talihi to duk wanda ya karanta talihin sai ya amfana da shi haka nan wanda ya karatu wurin wanda ya karatu a littafinsa shi ma sai ya amfana da shi haka nan wanda ya karatu wurin wanda ya karatu wurin wanda ya karatu a cikin littafinsa shi ma sai ya amfana da shi sai a cikin waliyai akwai wanda in kai sallah a bayansa zaka amfana kamar sayyidi Muhammadu Sanusi kamshinsa ya dada da zuciya shine wa minhum man bis salati khalfahu yanfa'u kas sanusi daba arfuhu wa minhum man bi turabihi nafa' liman yakunu dafnuhu fihi waqa akwai walin da ba wa'azi zai ta amfana ba a shi idan ya rasu Allah ya maka muwafaka ka je jana'izarsa har aka birne shi a gabanka to ka gama arziki a rayuwarka wa minhum an-nafi'u fi man nazara ilayhi wal aksu kaza mata dara a cikin wali akwai wanda shi kuma ba littafin sa zaka karanta ba sallah zaka yi bayan sa ba ba jana'izar sa zaka je a in har Allah ya maka muwafaka idan kai sauka akan zatin sa kaga fuskar sa ko ka ganshi to ka gama arziki akwai wanda ba kai kadai ba ma idan wani ya ganka shi ma yayi arziki akwai wanda ba ku biyu ba akwai wanda idan ka ga wanda ya ga wanda ya ganshi kai arziki har akwai wanda sai an kai mutum 100 saboda gado ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamassu nara musliman ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'amar ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'amar ra'amar ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'a marra amarra amarra amarra amarra amarra ra'ani har zuwa saboda haka wannan gado ne saboda haka a cikin waliyai akwai waɗanda ba za ka ma yadda an ce ma waliyai bane saboda Allah tabaraka taala ya rarraba su a cikin al'umma illa dai iyaka ka zama mutum mai kyakkyawan zato ka zama mutum mai kyakkyawar ɗabi'a ta yadda koda ka ci karo da wani cikin su baka zalunce shi ba baka illata shi ba akwai waɗanda sa su ake sibara ko ba almajirai bane waliyai ne in ka ba su ma an sun wuce bayarwa za su akwai wani waliyi a maka shekaru da dama da suka shuɗe sai ya je yana roƙon jama'a yana bara yana bara yana da ya taro abin da zai taro shi kenan sai wani yana ta bin shi ga me zai yi da kuɗi yana ya riga ya san shi kuma ya san ba almajiri bane yana tara kuɗin sai ya to kawai sai ya ga ya samu wani dattijo da iyalansa suna zaune sai ya ba su dattijon yana kuka ya ce na ga halin da kake ciki ne shine na kawo na baka shine bayan ya taso shi wancan ya ne shi ce malam na san ka kai ba almajiri ya kake bara sai ya ce wannan mutumin da yake gani guzurinsa gaba ɗaya aka sace kuma yana da mutunci wannan da ka gani ba zai iya roƙo ba shine na zubar da mutunci na dare rufa asirin su yanzu wanda suka gani za su yi ta labari ina maula ina roƙo ina roƙo ni kuma na zo na ba wannan bawan Allah domin asirin sa ya rufu to akwai irin su da yawa Allah ya ba mu albarkacin su ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farij karbahu abadan يا من لا شريع له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل يا سابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله